أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke barkar kada a birnin da magana jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na juma'a da akira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da bakwai ga wata na biyu fara dubu biyu da ishirin yan wa masu da wuri su haƙuri ala ma makara daga an masu lokaci gaskiya a yan wa kayan muhara karatu akwai yan tambayi wanda ta farko dai iya maganar me hukuncin yawan magana a masallaci abin sanan ya nasarar lasallam ya ci hana mu yin hayaniya a masallaci irin hayaniya ta kasuwa ke masu wani kamar kasuwa hayaniya amma akwai ruwaya da ta bata da asali ko tushe wata ke cewa magana a masallaci tana cin hasana kamar da wuta ke cin ita ruwa ta inganta ba kenan zance a masallaci ba hana ba in mai kyau ne to amma kuma daga wuri a hayaniya babu da ya dace ba shi magana ke sai magana ta ta maganar wani da abin ya yawa su kwanan nan da mun sha maganar amma mutane musu gajiya wajen aiko a takaice yan uwa dukkan sako da za ka samu dukkan sako da ake aiko a hanyar salula a ce ka aikawa mutum kaza adadi kaza ka samu sakamako kaza na alkhairi ka ki aikawa kishiyar alkhairi duk irin wannan babu ɗaya da gaskiya ƙarya ce ƙarya ce Allah ne wa'ayi wa'azi ne da mushi shi da a yau babu wani sako daga Allah maganar lada abu ne daga Allah ko kishe shi wata hukuma Allah ke to Allah waye wa sako shi a wurin wannan labarin dukkan ya ci suke suna addini misali guda wani mushabar misalin shi wannan wanda shi ne azuma ya shahara wannan mai gane masallacin madina da suna ahmad wannan mulkin da wanda ya yi mutum kaza ya samu fadala wani ya kaza ba wannan wallahi in muna yara kai akwai littafin da gani na saudiya littafin kanshi da aka yi tun hijira 1411 shekara 30 yanzu da yin littafin masu saudiya aka yi littafin ma akan kaitan labarin labarin ya yi an jima tun muna yara tun ana rubuta a takarda a cikin kofi karaba wani ya raba ya samu ci gaban aiki wani ya ki rabawa an kura shi da aiki tun tun muna yara wallahi kuma duk ta banga an yi saudiya littafin ma da yanzu shekar shi a rubutu 30 30 da yin littafi ko a ta malusa sai littafin abin da ma an jima da yaɗa shi suka yi littafi da gadi ƙaryar magana ba a taɓa wannan ba amma an yaɗa ba ka tsoro a yi ƙarya wata kuma kai maka yaɗa ƙarya shi na yi an yi ƙarya kuma kai maka talla yaɗa abu na biyu ɗan waka kai ko wani saƙo irin wulaƙantar alƙur'ani ko izgidi nan wata ɗalwa jiya ne suka yi labarin an aika mata wai ana wasa da sura kamar kira qur'ani amma wani shayi ake wasa ake wa fiye kira haka ci kira ce amma kace bara wani shayi ne kima wa dan wani abun har ka wuce wa kadin kira ne in bi da qur'ani ko Allah ko kuma Allah ka wuce to kuma ya ayi kuma kai ma da aka ba ko da zai yi ne zai haka shi wanda ke da mana da shi ya gudu na abu wani kan da Qur'ani ko ka addini ya wani kan da Qur'ani addini ya ba ta ba kowa ne iya kwanci a daki kai ma ka tura wani eh ga ga wani wani ya ba addini kaza ya ci ka ba ka ci wani ko ci ka addini ko mu yayi ka ka ce ka mishi ne da mun guri shi ya bata musulmi rai kai ma ka ce ba ni hankali zai wanda ya da abin da muke yadawa na da alkhairi shari bin kishin da kai gaba sai na ƙarshe na farala yau tana da alaƙa da neman lahiya abdullahiya wani jiki ko ta addu'a wanda ɗaya cikin sahabbai abubakar ɗan shi yake cewa baba ina ganin da dukkan sahiya sai kai wani addu'a haka dukkan mace ka yi ta ita wala ta ana wannan addu'a manzan Allah ne shi iya yi neman su in koyi da shi daga cikin addu'ar akwai neman lafiya kuma da neman tsari daga azaba neman tsari da kafirci da mu abin talauci Allah ka yarda daga azaba Allah ka yarda daga talauci kaga wani abin hadi masu abin ba nan duniya Allah ya baka lafiya lafiya Allah ya baka lafiya kuma ya baka arziki kada da wannan talauci Allah ya baka talauci a da ga da take abin da ba wuce yayi Allahumma afini fi badani اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت yace haka yake su uku da sahi zama mai tata Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta mana Allah ka bar lahiya a cikin jikina kuma ka ware ka bar lahiya a cikin jina ka bar lahiya a cikin ganina babu mu da gaskiya take Allah wannan uku da sahi uku da mulki ta biyun su wanda ake kuma saboda ake sai ta wasu uku ake ta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta zama matata Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta ya Allah ina neman tsari ka kare daga kahuci da talauci Allah ka kare ni daga azabar kabari ba ba mu da gaskiya sai kai ko ce uku da sahi uku da sahi uku da mulki ko ce daga jin da ba sa abin da ke ne ya wadata da mu abin da yake cikin neman Allah kare ka Allah ya baka lafiya a gangan jikinka a jinka a ganinka kuma ba ba mu da gaskiya Allah kuma Allah ya baka tsari ya kare ka da kahuci da talauci daga azabar kabari Allah ta yake mu dai wannan ruwa Imam Bukhari ya kata sai da Bukhari haka Abu Dawud ruwa ce ingantatta daga manzon da Allah ya yi sai Allah na wasu mun to a'udhu billahi samii alim a za mu tashi ma aya za karanta aya ta 116 لكن صوت النهر صوت النهر آية تقول يقول فشتا
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب آه الله سبحانه وتعالى نعمنا كشيء game da halittawa ko haramtawa ba tare ba daga nasi daga Allah ko daga manzon da Allah ya ya ce wa la ta ƙulu lima ta asibitin kazi ba katta ku rika hadi da abin da halishin ku ke siffantawa na ƙarya haza halalin wa haza haram ku ce wannan halaka ne wannan haram ne kenan halittawa da haramtawa haƙin Allah ne cewa wani halitta wani abu da ka ko halitta abin da yake haramu ne ita da taftarwa Allah na kadib kiran ƙarya ne ka dangana ma Allah ku yi ku idan ƙarya ku dangana ma Allah abin da bai faɗa ba dan wata na aka ce misali babu haɗari irin ga fatawa ta addini gaugawar halitta haram ko ko abin da ba haram ba ka ce haramun da ka ba tare ba da nasi haɗari ne iya cikin manya-manyan kaba'irai na lulluri an ce lokacin da mai wa'azi mai magana sunan addini yake magana kamar iya cewa ga abin da Allah ce da mai jin ka iya jin ji sako daga Allah duk wanda wa'azi ne zai duk wanda wa'azi ne zai da haka mai ji ke ji wannan sama ga wadda littafi kaɗan wannan magana yin magana fatawa da sunan addini kamar ka sa hannu na amur da Allah kenan haɗari ne yace innal ladina yaftarun ala kadhib la yuflihun wa'anda suke kiran ƙarya su dangana ma Allah abinda bai faɗa ba ba sa rabota gobe kiyama kenan wannan shine hadarin duk abinda shi addinin Allah kamar yadda Ibn Kathir alƙashin wannan aya ke cewa ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستدل شرعي أو حل لشيء مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله ya ce wannan aya tana magana tana sa duk wani wani kirkiri wata bid'a a cikin addini abin da babu wata madogara a shar'ance babu aya babu hadisi ko da ka kira ka ce wannan addini ne wajibi wata ma Allah wala wajibi wata Allah ke wata ba wace cewa ba wata Allah ba Allah ke wata Allah ba kai ka ce wannan motar Allah ce ai na da ma shi magana kenan dan wajen shi aikin aiko da dukkan manzannin Allah dukkan manzan Allah da Allah ake wa shi ne wasu tsakanin bayi da Allah ga sako daga Allah mahalicci ga yanda ya ce a mai bauta ko ya halitta ko ya haramta sai wani a geyi ya zo ce kaza a bauta ma Allah da kaza to wa ga musu kenan shi ma ya ma Allah ƙarya dan shi Allah bai ci ai ba ba inda Allah ta wani abu shi ne kirkira ya ce amma Allah to kenan kamar zaman yama Allah ƙarya ne shi ne yake ce haɗa duk wani wata bid'a a cikin addini abu da ba madogara ta shari'a ya ce a tsibai ta addini to iya ƙarshen wannan aya masu kirkirar ƙarya su dangana ma ga Allah wato wani masu wannan aikin la yuzuna ba su ba da mota gobe kiyama mutum ya hankali bida a wa shirin sai ta hadari da ba ba hadari da ba hadari kuma hadarin da yawan ka ce inda ta yi zaɓen Allah ta yi zina shan giya hadari duk mai zina ko shan giya shi ma ya yi abin damun shi ya wani ma ya ɓoye ya yi abin iya neman Allah da ba shi shi ma abin ya kasa barin abu kuma iya zargin a gaishe amma ka ɗan bida shi shi ke suna addini har ma iya faɗawa iya wani ma haƙuƙa zai yi haƙuƙa zai yi na jin daɗin tsoron Allah ko shi mai nake kuma shi ne haɗar ɗan bida ke nan ba shi ɗan bida bai da rabon tuba mahiyyar ɗan bida bai da rabon amma mai zaune zini iya tuba ana mashi wannan jike bautar allah take haka zai iske allah wannan haɗar سلك هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
نعم الله سبحانه وتعالى يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا لا تنبئي kuna so in ba ku wani labari na wanda suke kowa taɗewar aiki suke kowa hasara kuna son suwa ne ne ya ce allazina zalla sa'ayun fil hayati duniya wa min hasabun annahum yuslimu sun'a wannan a duniya aikin ya lalace aikin banza suke amma su suna ɗauka aikin kwarai shi ga duka ke na ko kaga shi yake aikin kwarai ke bautar Allah ke shi kuma tuni akan akan fataki sakin hadarin Allah mun zai da bidaya ba Allah kare maka ta wannan shine a take kenan nan Allah subhanahu wataala yayi kashe game da masu kirkira kayya ta dangana ma Allah ta gobe kiyama ba sa rabota yace mata'un qalilun wal hum azabun alim wannan duk mai yawa masu yin kayya ta dangana ma Allah suna yin dan wata dan amfanin duniya wata manufa ta duniya ko na intere ko wani matsayi zai sa kirkira dan su kare wani abu da suka yi a dan a ci abu wani addinin Allah ne dan mai dan a kare wata muhammadu mata duniya ita wannan mata'un kadir dan jin daɗi ne ɗan kaɗan za a rayu a ɗan more a ɗan ji daɗi kwana biyu ɗan kaɗan in ba kira duniya ne ki za ta ji daɗi ɗan kaɗan amma wani hum azabun alim suna da azaba mai tsanani gobe kiyama a wajen Allah Allah ke ci gaba
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ce wa allazi hadu haramna ma qasasna alayka min qabl su mata'un qalilu dan jin daɗi ne dan kadan wala mu azabun alim suna da azaba mai tsanani kira ta mata shafi mai tambaye mun bakara Allah ya ce shi da ta zarba alama ko ya mun bakara kuma duk bangare وعلى الذين هادوا بصوا شيطان ذاتا ان كان وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل su kuma waɗanda suke addinin yahudawa masu dangane zuwa ga attaura in banu isra'il Allah ce haramna ma qasasna alayka min qabl mun haramta musu abinda muka baka labari kahin nan cikin an'am na ka cika cikin cikin an'am an kawo aya wa allal ladina hadu haramna kullu zifrin Allah ya ce kaza wa وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر min al-baqari wa la ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما
illa mahmalat إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون nan mun ji Allah ya ce wa allal ladina hadu harzaqna ma qasasna alayka min qabl su waɗanda suka shige kan addinin yahudanci mun haramta musu abinda muka baka labari kafin nan cikin ana ba labari wa allal ladina hadu haramna kullu dhifa yahudawa la ce mun haramta musu dukkan dabba mai barci yanzu jimuna sauran su a fata musu ya ce kuma min alfagar na bangare gida wasu wasu irin dabbobi an haramta musu kuma aka shigo ma na yau da kullum kin wa min alfagar wal kana daga cikin shanu da su kan dabbobin haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin kitse kitse haramu ne a gare su yace kuma wannan yace illa ma haratu zuhuruma yace illa ma katama yace illa ma haratu zuhuruma sai abin da kidan da yake na gadon baya ko san kashin gadon baya da yake da kuka kitse banda kitse mai yawo a jikin dabba ko kitse nake huddawa kur wani mai ne kur shi na karanta musu amma abinda gadon baya ya doka na mai aula hawaya ko irin kitse na jikin hanji to wannan shi an musu rango mai akan shi Allah ce zalika jazanan bi bagayi wannan abin da Allah hanta musu wasu nau'in dabbobi yace mun musu haka sakamako ne bi bagayi dalilin kuce gona da iri ke dalilin na kirki ne Allah ya haramta su irin waɗannan dabbobi wanda aka jero dukkan mai warce daga cikin mashanin da ƙananan dabbobi duk abin da yake kitse ne haramu ne sai kitsen da yake jikin gadon baya ko wanda yake jikin hanji wannan da ce jazainahu da bagayin mun saka musu dalilin huce gona da iri ita wa inna da sadiku mata wannan labarin labari ne na gaskiya Allah ke baka kenan Allah ya musu wata hukuma dalilin laifinsu ba dan ba abin wasu haramu ne kun dan dai a ba su wahala ne من ولا من ولا سب فبذل من الذين هادوا حرام عليهم الطيبات ورث لهم من ولا وكل من من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم أحلت لهم ما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما
أحلت لهم بسبب سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا to a takaice dai abinda ayat take cewa Allah yake cewa fa bi zulmin zin hadu dalilin zaluncin waɗanda suke kan addinin yahudanci haramna alaihim tayyiba kullu talbu kullu ba ba zaman mana magi malakan ba magi na kullu talbu ne kuma kullu talbu asa dalilin laifin su muka haramta musu tayyiba kullu talbu ababe masu daɗi amma Allah da halaka ne amma Allah ya haramta musu su dalilin zaluncin su وبيسجلوا عن سبيل الله كثيرا دليل الكيد يمد اللي بحنا عنه كنون دليل كم تدمو وان آيود أنا جن أنا أنا ما أقول لكم لابالي يهودا ومن هذا متامسو وانا أبدا ما كباك لابالي كهنا ده من جيسو وانا دبوبي ما سهرتي ده ده- ده شانو أنا دبوبم أنا متامس ما ينقصكي كم على تيا أنا متامس أبا بما تدعي دليل الله يوسف فكنا كنا كورا كنا هم كم كان آية متاج كنا هذا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصدنا عليك من قبل أكان يهودا فأدين يهودانشي حرمنا ما قصدنا عليك من قبل من حرم تامسو أبند ما كباك لاباري كاهنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون على شيء على شيء بمظالم شيء su ne suka zalunci kansu da kansu don wa'azi ya zo musu taurin kansu yan dalilin taurin kansu Allah ya haramta musu waɗannan ababen masu daɗi a wanda suna so a masu haramu ne kuran don me hukuma ta tun daga duniya Allah ce gaba ثم إن الذين ثم ربك للذين عملوا
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نعم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة Allah ce kuma lalle ubangijinka ya wani hukunci ladin amin su a bijihala waɗanda suka yi mugun aiki akan jahilci sun watabu min ba da zalika kuma suka tuba bayan mugun aikinsu ba don ba ana nihin yin laifi da jahilci shi ne Allah ya amsu ba dukkan wanda ya saba ma Allah ya jahilci Allah idan muka diba kisa annabi Yusuf alaihi salam lokacin da yake fama daga sharrin mata ai Yusuf amma an ga magana magana zina bai da yake kaucewa ai ya san hadarin zina ya san harawa ya san hadarin ta girma da ita sama yake ce ya Allah wala tatrif an kayd min asb ilayhim wa kun min jahilin yace Allah in baka kawo da mun ba sharrin wannan mata asb ilayhim zan karkata wa kun min jahilin zan mu cikin jahilin ya san mana yidin kenan ba ana niyan ba dan ka san kaza haramu ne wani ba za ta maka sai baka sani ba a'a yinka yin aikata kabira yin aikata laifi ya kasance mutum bai san Allah shi san Allah da mu inda mutum ya san da girman Allah shi dan bai zai bai san ko na da ma bai ka san Allah sai wani san da da wuya yanzu ba za mutum ya hankali ka zo misali a gaban ɗan sanda ka zo bakin gate ka bude bacin kwayata ce ka hudu ka ce wani kwayata ce mu gida a gida ba wuda dan baka so da mu hakan mutum na ga da rashin sanin girma ya shi aka ta rashin rashin hudu na rashin shi'urikin na munaqaba ta Allah ke sa ba ya saba ma Allah za ka dan adam in mazinaci ne in mai duwaɗi ne in barawo ne ba a gani sai cikin dare ibadar dubu a yi wata kwana a yi ɗan magama kaza iya bayan so a ganshi duk mazinaci bayan so mai iya ya ganshi bayan so ɗan uwan matar ta ganshi bayan so ɗan shi ya ganshi ko matar shi ko ma ɗan gari biso gani ya iya taɓa wani ɓanshi cikin dare da cikin dabara dabara ya kai da yi aikin banza ya yi ne yi ne yawon jirgi yan wata Allah wannan tunanin da yake yi wannan ƙwaƙwai da ke inda iya shukurkin akwai muraƙaba Allah iya tare da shi ji inda yake inda ya sani girman Allah zai na kaga yanzu mutum ne mai kashi da wutsari wani bai da komi amma jin tsoro da shi kina inda har da iya tsoron Allah ya san da Allah wani mutum ne ma mutum ne banza kashi da wutsari cike da kashi yake da wani tsoron to da Allah inda akwai tsoron Allah ka san girman Allah kanka yanzu ka taka doka Allah saka ce abin da yake kai bawa saka doka Allah ɗauki mai murata ba tsoron Allah babu girman Allah ko da ya buke mishi ina yana girman Allah ba zai yi ba don ya bar zaɓen Allah don wani mai karfin Allah bai so ya gaishe ina da Allah mahalicci shi wani shi ne cewa kenan saɓan Allah saɓan Allah jahiltar Allah suke ka hakan shi an yaudare ka ya buke maka abu ya ce kenan waɗanda sun ma inna rabbaka lallazi na aminu su abi jihala waɗanda suka aikata mummunan aiki akan rashin sani su matabu kuma suka tuba min ba da zalika bayan su yi lahin wa'atalabu suka gyara inna rabbaka min ba'diha lan furuhin lalle ubangijinka bayan mutum ya kato barar idan ya koma ya tuba ga Allah ubangiji mai gafara ne kaji Allah ke e dole abu da kai laifi ne banna ce wa Allah kai dole kai ya ci ga laifi ne babba kai amma yanzu ake maka yo ka koma ka tuba in har ka tuba duk laifinka to a Allah shi dama iya amsa tuba bai inda ka tuban ka gyara ɓannar da kake da da kana ƙaryar kana ma Allah ƙaryar misali kana bid'a kana shirka ka tuba ga Allah to amma da kuma ne magana magana shirka bid'a a a ba an ce ba wai dan mutum ya shirka shikenan da ake magana cewa Allah bai gafara da shirka mai gafara da da ba shirka ba wannan ana magana mutum ya mutu bai tuba ba duk laifin da kake yi komai girman laifi in dai ka mutu baka tuba ba bin mu iya cewa wani ɗan wuta ne kan iyayewa ga Allah tsakanin Allah da bawon shi ba a shiga a ƙirar ahalu suna da jama'a gaba ɗaya suna kan wanda ya mutu kan kabira iya cikin mashi Allah iya cikin mashi Allah lalle laifin kaza laifin wuta ne azab akwai azab alƙawarin azabar Allah ga wanda ya zina wanda ya giya wanda ya karyata akwai da baka to amma ka ce Allah ba zai gawo ta ba naka bane ta ce wa ai ta ce ina da ka an shuka bigo Allah bai gawo da shi amma ta wanda ba wanda ga mai shawo wanda ba wanda ga mai shawo iya gawo ta Allah shirka ce inna la ilaha illa shirka bi Allah bai gawo ta wa idan aka gama shi da wannan mace wanda ba wanda ga mai shawo iya gawo ta laifin da ba shirka ga wanda yaso ka ce nan zan su Qur'ani inda ba shirka bace ba Allah ce liman sha ga wanda yaso iya gawo ta baka cewa nan bai wata a ba naka bane ba an ce shiga gonar Allah ce amma shirka ce da mutum mutu wanda kamar kanan ciki kamar wanda ma bushara dan wutan kurum kamar yau Allah ta kai bushara to ba shi bushara dan wutan kurum ne mutum ya shirka in dai shirka ce dan wutan to amma maganar da ba shirka mutum mutu duk inda yake eh ya muku mutuwa sai ya muku mutuwa kana ta ya muku mutuwa gaskiya ya mutu kan mata amma ai naki Allah wa Allah dan Allah don wannan su ake hadisun aka cewa hadisun mun yi kamuna wani yasa bawa baka yanke kamuna ka ce wani kaza ne sai annan ke ba labarin cewa gobe kiyama za a zo da wani bawa cikin bayan Allah wannan wani bawa cikin bayan Allah dan Allah gwada ma bayi abin da suke yi za a zo da wannan bawa za a dauko takardi annabi ta matul basar iya kai da basar ki ba wani girman gaske za a dauko takarda gomiya tara da tara babu komi a cikin sai banna banna ce duk abin aiki sai an tsora gadangadan ya sake sai wuta babu inda ya shi magana wuta ba sakamakon aiki ce Allah ya ce akwai takarda guda ta saura taka ya ce ya rabbi ya ubangiji mima an ka wata ana gwamnatar tara ta daya shi ya gaba ba wata fara kata kun yana gana ya gama yawo ya sallama ya mutu kuwa ya ce Allah shi mu zai tsaye ana magana goma ɗaya sai sauran Allah ne ma faɗa to takarda ce guda mai yawuni akwai aqida akwai tauhidi to kalmar shahada tana nan a ciki na bangaren sai aka ta dora a wani bangaren wannan ɗaya tattalin da ya tattalin da ya ci inda kana a cikin na haka wannan kaga wannan ba kawai a cewa liman ya sha'u ba kada da dan mambar shirka yi ɓannata cewa liman ya sha'u dan wa hadari ne ga bawa ya dobe tana wace ta tabanna ko ba an ce akwai ceto tunda ni dai bane shirka bane da ma'auta to an ce ba shiga dubu ne za wuta an ce za wuta ko ina ko to an ga maka dubu ne za a kana wuta sai a ce ka
ka wuta a ce ka shiga ka yanke karu ta ta duniya wannan kuma ka saba kan ka ibn daya kuma ta lahira za ka mutum kan bakin bawa yayi baki iya wasu kaushin azabar Allah in ta zo ba shirka to ana fata Allah ya ba su gawara amma mu ne abu a hannun Allah yake iyawa gawarta iyawa azaba shi ne daga cikin rahama ta Allah rahama Allah idan ta iza wa'ada Allah la yukhlifu mi'ad daga iza wa'ada yukhlif takaramu minhu Allah a cikin rahama ta Allah Allah ya alƙawarin an kada da zaba sakamako kaza duk abin da ke na alkhairi ne ka zaba kaza ma sakamakon alƙawarin zai ba kaza sai dai limka ma ya ƙara maka amma idan azaba ce ya alƙawari laifi kaza ga azabar shi laifi kaza ga azabar shi Allah ya ce dan karamcin Allah ya zaba a gaba ga ku yanzu sai a ga wata maka haka yato kun wani abin da so Allah ke sai ta ba a shiga tsakanin bawar Allah eh ba a shiga eh kamar da kuka shiga shiga amma da shi shi gurin to ne kenan da Allah ya ce summa inna rabbaka lil ladina amanu su bi jahalatin lalle ubangijinka game da wanda suka yi aiki na mummunan aiki akan jahilci sun mataru min ba'ad zalika suka tuba bayan mugun aikinsu wa asalahu suka gyara inna rabbaka min ba'diya ubangijinka bayan sai ne sun tuba ga Allah la ghafurun mai gafara ne kina ya yaye abin da aka yi kuma rahim mai cin kai ne ya gawarta mai laihin maimakon azaba ya sa shi gidan aljanna cikin ma kare Allah taimake mu ci gaba
inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
ثم أوحينا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين na'am yan wa'ana Allah subhanahu wata'ala na yaban bawon shi Ibrahim baban annabawa shugaba na kira zuwa ga tauhidi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan bawa nashi wani matsayi cewa irin kowa ya san gwagwarmaya da wannan bawan Allah ya yi shine farkon wanda ya fara barin ma'aiwa inda ka tafi wasan matsayin inda aka ayyuka da rukun gari da dangi da sauransu shine ya fara barin gari inda yake saboda bautar Allah shine farko ya dangana da uwaye da ƴan uwa da dangi da kowa kuce inu hajjan ila da biyu ba ba wajen zuwa ne amma daga nan zuwa na a ta tare baya kullum shi zuwa ina da sannan bautar Allah kuwa haka ya bar matsayin shi ya bar dangi ya bar kowa shi yasa shi kuma Allah yake mai wannan yabo ya ba shi matsayin da bayan shi ba a ba ba wani irin baiwa da ya samu wannan bawa Allah wannan muhimmancin kullum bawa idan a bisa Allah ka dogara ga Allah ka ba abin da Allah ke so kurin Allah bai barin ka haka kuna tsaunin Allah bai barin ka haka in ni dai shi ka tafi dai shi ka bar kowa ka gona ya barin da kowa kuma Allah ya ba shi dangi iyalai da bai ba kowa ba a duniya kamar shi ba domin duk annabin da ya zo bayan shi ya hoto daga sassalar shi imma ishaq duka annabawa kuma ƙarshen shugaban annabawan gaba ɗaya na ƙarshen mawakilin kalama ya zo daga zuri ba an ƙare ba sakamakon rungumar Allah ko da kuma ga Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanatan lillah hanifan wannan mutum ne mushriki aya wani ta ce lalle ibrahim kana ma shi kadai jagora ne al'umma ne shi kai wata al'umma ta zama jagora na duniya zuwa ga tauhidi qanitan lillah Allah mai yabo mai kaskantar da kai ko mai da'a ga Allah hanifan ya kauce ma duk wata hanya ta bautar wani Allah ba shi ba ita maka bayanin cewa wala yukumina mushrikin bai daga cikin mushrika ta wani menene zamanin zauren annabi sallallahu alaihi wasallam duniya bangaren yahudawa bangaren nasaru sai mushrikai ko wannan bangaren kowa da yahudawa suna alfakari suna neman ai ibrahim namu ne bai hude haka suke so haka suke suke suke da suna ibrahim na ne akan addinin su yake su ma nasaru ai ibrahim namu ne su ma mushirkan balle kwarai shawa ai namu ne kaga wannan wani matsayi wata yanzu ba da duk duniya ba ne saɓari a kan kowa iya girmama shi kowa iya karrama shi da na banza da na kwarai kowa kada fashe shi to wannan shi ne wani alaƙi ɗin labaran ya raba ya raba Allah ke raba waɗannan mutane da shi shi ne sun ce hudawa ko sai yahudanci daga ina su daga taura an saukar da taura ba ibrahim alaihissalam shi da sauru injil ce bayan ina ta zo ce ma ƙarshe da tauransu ke ina gamin ibrahim da yahudanci ina gamin ibrahim da nazaranci ta shirme ne su kuma yin mushirkai suke cewa nasu ne mutanen maka shawa kowa ya san garin maka garin tauhidi ne birnin tauhidi ne ɗakin ka'aba kowa ya da gini ne na ibrahim alaihissalam hanyar wani ba saɓani wajen yahudawa ko da zaru ba ne ba saɓani hilafa a gini maka na annabi ko su gamana ne ko na annabi hudu ko na waye a kowa san ginin ibrahim alaihissalam duk wani ajiyar kowa san lakari to su ganin asalin makka gari ne na ibrahim alaihissalam ka'aba ginin ibrahim alaihissalam kuma ƙwarai shawa a nan suka samu kansu zawar annabta garma manzana sallallahu ya zo a zamanin da maka ta lalace an rikida addinin ibrahim da shirka da allah an kafi nu'o'i an canza yadda ibrahim ya karanta amma garin maka ne shi yasa su ɗan ba rashin su kansu sai suke tsammanin hatta da wannan gumaka da suke cikin maka cikin ka'aba tun da uwansu kawo su suka sauran shi aka ba ba sai malocin da aka yi wanda ma ya ware kawo gudukin ai ya yi gani ne ana yi a sham shi ne farkon kawo guduki a garin maka gani a wuri wanda ya yi shi ma ya mashi ya kawo wannan gida ya kawo wannan gida kawo ya ka ci da maka da ka da kuma ka sai dai guduki ya zama ta wani abin sabo a garin maka ɗan ba abin da ya rubuwa da gobe ɗan farko wasanni na kawo amma iyansu iya da kakanni da jikoki in suka ɗauka tun da ka'aba ginin ibrahim ne makka addinin ibrahim ne sai abin suka isko na bauta gumaka addinin ibrahim ne ka nan yau da gobe sai suke uwaye da kakanni haka mun isko suna hujjar su tun da garin ibrahim ne bisa gani abin daga tsaka ne aka raba abin haka daga baya abin sai suka dauka can ma suka wasu daga nusu suna su ƙarya kenan su haka suka samu kamar da a yau musulmi da dama suka samu kansu a wannan hali za ka cewa mutum ya rike ƙur'ani da sunna babu kiran aljini ba kiran wani ba a kiran kowa sai Allah a dogara ga Allah addinin Allah gashi a ƙur'ani gashi a sunna amma yanzu ga wanga malam wani malam wani kakan wani duk wani shekarun a da magaran ko a kano ko a maradi ko da gari ne yadda ji wasu manyan mutane ba su shi musar addini a yau iya da shekara dubu da ɗari hudu hijira kur da arba'in da ɗaya musulunci iya da zaskon ƙur'ani shekara dubu da ɗari hudu da hamsin da hudu musulunci ƙulani da ya sakai a duniya dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da hudu sakai ƙulani a duniya to yanzu ce ya diba ɗauki zuwa na musulunci na musulunci da makaranta bakin tarihin kamar ta ga ɗari ɗari bakin ta wata da ba ɗari ko muka rubuta da bakin da ɗaya mutum ya ce ya ce ɗari
to sai zai ce maka duk wannan tun da magara wani farko da karɓi sun wani malami tsoro to shi ta maka tsira shi wani addini ya shekara dubu bisa kan aka daga baya ne aka lalata abin suka sai mutum ɗaukun ƙur'ani shi ne jiko ko akwai wani abu ɗaukun sunar annabin da allah ya ko akwai wani abu babu mame haka muka gada kuma wallahi wannan ɗabi'a ta ta kai kore shawa ta baro tsammanin bisa riba tushen ibrahim ta riba hanyar kakanninsu to an zama ta yana magana addini baka riba tushen addini baka koma ƙur'ani da sunna ta riba kakan da babanka to da zaga mai yau
kowai duk wani ɗabi'ar ana magana addini da riba kakanka da babana da malaman garinmu hanyar garinmu babu addini shi ne haɗari mutum ya farka mai neman tsira a gaban Allah kaka dogara da ɗan garu da ko tushe Qur'anin da iya nan hikimar Allah duk da kada muka iya in ka ce mahaddisan ne ne babu wani da ko ne ba dubu baya ko ne ka dauko Bukhari ne Musulmi ne Abu Dawud ne Tirmidhi duk wanda ka sunna kowanne ya bar dubu da ɗari na baya kowanne babu kasar dubu gaba ɗaya ɗauko su ba ka kaɗe ƙura kai ake abin da ya ci wannan shine matsalar da mutum ya ji tsoron Allah mai neman tsira kaka dogara da ɗan garin ɗan garin malami na kakana iyayewa ya ba sa kai sani ba haka kullum jikon addini hanyar tsira mai Allah ce mai manzo Allah ce to wannan koyon shawa abin da ya kai su ya baro su kurin kakannin su uwaye su sai suke alfahari su ma Ibrahim nasu shi ne magana kenan shi ne Allah ke cewa shi Ibrahim kana ummatan qanitan lillah jagora ne mai kasantar da kai ne ga Allah hanifan ya rada duk wani addinin banza ba shi ba shi wala nukum min mushrikin bai daga cikin mushrikan shakir da al'ummi ibrahim mai godiya ne game da ni'imomi da Allah mishi mai godiya ne ba butulu bane ba butulu ke yake yake bata yake bara hanya butulu shi mai godiya ne ga ni'imar Allah eh dama Allah ta yi adam in ma shakir ma kafura da dama da Allah ya mutu in ma ka zama shakir mai godiya ga Allah mai bin abin da Allah ka sauwa ma kafura ko ka zuba ce ma Allah to shi Ibrahim shakir da abu mai iya mai godiya game da ni'imomin Allah istaba kaji Allah ya zabe shi ya samu zabi na musamman daga Allah wa hadahu ya shiryar da shi ila siratul mustaqim zuwa ga hanya da kakata ba kwana cikin ta wannan ga abin da Allah mishi tsakanin shi da shi ya ci kuma wa ta yana mutu duniya a nan duniya tun daga duniya Allah ya saka mai da kyakkyawar rayuwa ta imani duk abin da kiyama ta samu rayuwa cikin nutsuwa tun a nan duniya Allah ba shi kyakkyawar rayuwa a duniya lalle ya wahala ya bar dangi ya yi hijira yawai amma ƙarshe Allah bai baiwa ta kyakkyawar rayuwa a duniya ya ba su kyawar rayuwa ita wa innan fil akhirati da min salihin nan duniya so mun tabbata so mun tabbata duniya kan shi kuma kuka ce a kai na sallame shi a kuma gobe kiyama lahira iya daga cikin bayan Allah da kuma Allah na kwarai na gari bayan duka wannan ta sun mu auhaina ilayka nan malamin da sai na ce ku diba na Allah ya jira wasu wasu ababe guda takwas a jere kanin da lillah bai kaskantar da kai ne ga Allah kuma hanifan ya bar dukkan wani addinin banza rabbi kuma mushrikin bai daga cikin mushrikai shakir da anami iya mai godiya ga ni'imomin Allah ishtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ya shirye da shi zuwa ga da ka mutakin ko bako kenan ko wa atana fi duniya anan duniya mun bashi hasana kyakkyawar rayuwa wa'annan fil akhir mutane kuma gobe kiyama da cikin bayan Allah na kware bayan duk wa'annan ababai da aka jiro na imomi amsa guda takwas ta summa auhayna ilayka kuma aka rihi da wani duk wani abu kuma yake wata babba summa auhayna ilayka sai muka maka wahayi kai Muhammad an tabi millat ibrahim hanifa shi ma shugaba na ban gaba daya babban fada da matsayin ibrahim alaihi salam a ce Muhammad ya bi hanyar shi kuma wani kima ta wani wani matsayi da Allah ba shi kai ma aka maka wa'ayi ka bi addinin ibrahim hanifan addinin da ba ruwan shi da shirka ga allah wa ma kana min al-mushrikin ibrahim bai daga cikin mushrikai muwahidi ne wannan shine yabo da Allah ma wani bawan Allah na ibrahim alayhi salam dan Allah ce gaba kuma
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون na'am dan wannan
Allah subhanahu wataala sai ba mu labarin abin da ya shar'anta ga sauran al'ummomi sai ce gaya maka innama ju'ila sabata ala allazina ikhtalafu mun sanya subdu sallah ta ranar sallah ga ahlul kitab wai ba dan ba tana da wani matsayi a wajen Allah ko rana ce mai muhimmanci a dalilin cikin bin umarnin Allah ya kisa ga haka nan Allah subhanahu ta'ala dukkan wani addinai Allah juma'a ya zaɓa an ta kace mai girman mai girman wani a wajen Allah ranar juma'a ta ranar Allah ya halicci Adam ranar ya amshi tuban shi a ranar aka bar shi saman duniya a ranar da ta dole ta ta kiyama ita ce ranar da babu wani wuni a duniya da yake da wata sa'a guda da Allah ke karɓar addu'a bawa in ya da amsa kamar juma'a juma'a idan tana da kinsu rana mai girma ita Allah ya zaba ta zamanto rana ta sallar sati hatta da yahudawa da sauri a masu a bin ra'ayi suka ƙi bin umarnin Allah sai suka yi aiki da hankalinsu wani yawan wa akwai wasu sai bukhari sun sai musulun manzara sallar sallar iya cewa na'anu akhirun sabiquna yawmal qiyamah bayna annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد لفظ البخاري كده وتلما دي وتقول هيك تشوا اضل الله على الجمعه من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا الله يوم الجمعه فجعل الجمعه والسبت والاحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والمقضي بينهم قبل خلائق رواه مسلم abin da ke ruwayar mun zana gaban labarin cewa na hannun akhiru musabiqun yawm al-qiyam mu ne yan karshen rawa a duniya amma a kiyama mu ne yan farko mu ne a gaba sai ta kawo dalili ta bai da annahum utul kitaba min qablina duk da cewa su ala kitab an ba su littafi ka hannu amma mun ne a gaban su gobe kiyama yace sun mahada ya mun wannan ita ce ranar su alazi fadar Allah alaihi kina ya fara a juma'a ne ke wannan magana a ran juma'a ce wannan rana ta juma'a su ma ita ce rana da Allah ya fara ta su ke ta ranar sallah faƙatalafu fi suka samu saɓanin suka ibin umarnin Allah a kanta suka yi aiki da ra'ayi su da suka yi tun da subudu Allah ya ƙari Allah ya halitta sama da ƙasa kwana shidda ladi litinin talata laraba alhamishi juma suka ce sai huta subudu su ce mu ma za mu ɗauki subudu ranar hutu su ra'ayin yahuda kenan tabi ya hankaka su kuma sauri ne da dukkan ladi suka ce Allah tunda Allah ya fara halitta ranar ladi aka fara halitta samai da ƙasai kuma za mu fita ranar hutun mu a wajen mu kaji kurin duk wani ra'ayi ne kowa ya zaɓi tsarka shin ma tsadar sa zai ce ke su suka ibin wannan umarnin Allah mu fahada nan da'au lahu Allah ta yi shiryar da mu akan abin da Allah ke so dokan juma'a a ranar idi ranar sallar sati da sati ya ce fannasu lana fihi tabaku kenan mutane suna bin bayan mu al-yahuda gada haka ya wani magana ranar juma'a ya ce mun samu da yau ce dan ita ce Allah da ba amma yahudawa gobe za su nasaru jibi lafazin gaba na musulmi yake cewa manzon yake cewa adallallahu an juma'ati man kana qablana Allah ya batar bai aji suka daidai ba waɗanda suka bar wasu suka bar sun bar juma'a Allah ya batar da su ba su dauki juma'a al'ummomi kayan fa kana yahudu yawm sabt yahudawa suka dauki ranar sunni wa kana lin nasara yawm al-had nasaru suka dauki ranar ladi فجاء الله بنا الله يزود مو daga baya fa adana Allah yawmul juma'a Allah ya shirye da mu da dokan juma'a a ranar sallah فجعل الجمعة والسبت الآن تكي لن تلا أبوتي الجمعة سوية وداك بس سبت كما سأروا لاجي Allah ya tabbata musu da abin da suka ɗauka shi salis har aka haramta musu aiki a ranar sundu amma labarin dalilin wannan Allah ya jarrabe su da ɗaukar ra'ayi ɗaukar su gudu a ɗin sallah Allah masu jarabawa wannan ta hana su aiki gaba ɗaya a ranar su gudu sai suka waye gari masu warauta kihi Allah ya haramta aiki ranar su gudu in ba ibada ba yana masu jarabawa su gudu masu suna harkar kihi a tuna mana sa bakin ayi da aka ce bakin ruwa ne sai Allah masu jarabawa dai jarabe su ranar su gudu sai kihi ya huto ya cika ruwa kikirin da hannun ka yi kama amma ranar da ba su duba ya kasa fasa da ke daga kama nan jarrabawa ce duk da yana mata wahala ne su kasa su kasa karshe dai suka kasa haƙuri suna ga bilis gaban zai ka samu ka bari a juya a juya suka ce kai ya kamata saka shawara su ce za abin da za a yi tun da an hana mu farauta su abin da za a yi mu kawo kayan kamun kifin ran juma'a in za mu tashi sai mu sa faɗanmu da kayan kayan kiyanmu sai mu sa haimu sai mu ba ma zan wasu mutum sai ran laji mu zo mu shiga aiki kaga a nan wai ka gani shi aka ce wai za a ma Allah da bara shi za aka ce Allah ke kushi ko a yanzu da abin da yake haramu ne ka rinka ma riba ko haram dabara ka halitta ka tawili sai Allah ya bar su akan haka sai ga mutum kullum bukin kenan suka zo sai balladi kiyi ya cika abu fata suka kira su cin komi a da maga Allah amma wasu dabarar su musu bada da su gudu amma kiyo shi nan kama kiyo sun da ya shiga cikin fadar su gari ya rabu gida uku mun kanta ba cikin ara da yan wa'azi ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron kama Allah wannan abin jaraba ce kun suna ta mu ba ba hana mu amma mun yi ba mun labi ba ko mun su ba labi ba ba ko mun yi ba ba kun ku kun zarge mu kun shi na da rawa ta tsara aiki ne gurin har da kayan mu wannan su suna wa'azi wani suna cewa ya sun yi sai an ba ruwan mu saboda ba kuma ba kun kuna hada kun hada wa'azi kun ya zama su kansu amma ba kana ba ruwan mu kuna hada kun wa'azi kun hada mun su mun halaka haka Allah ana tsakara na ko ran ko garin Allah ya waye duk wannan garin duk gaba daya Allah ya shi suka koma birrika shan manzai duka bin gaba da ce gaba daya a ban masu da masu masu da masu da zai jama Allah ya ce Allah ce mun tsaye da masu imani Allah ce mun tsaye da masu imani Allah ya magana mun tsaye da masu wa'azi muka halaka da wannan su wanda an amara su Allah ya ba Allah ya yi Allah su sai ka hikima Allah Allah ya magana mutane ku ne da yan wa'azi da yan zaka doka da yan baro Allah sai ka labarin mun tsiratar da waɗanda suke wa'azi muka hallaka da wasu taka doka ta Allah su manta Allah ya kwaka da su Allah da kama nasa masu eh Allah da kowa zama ta da su ma an baro Allah ya baro ya baro ya baro da su to nan ga nan wani a nan kada kiran tawili na doka ta Allah ka taka tawili to shi ne ke wannan rana Allah musu wannan jarabawa dan sun zaɓi sarka suka Allah ya haramta kada mu a musulunci ba haramta mana ba aiki da juma'a kurmu daga kiran sallah na juma'a zuwa kiran sallah na shari'a kiran sallah na shari'a na liman ya zo daga shi zuwa sallama ko a kanan aiki ana ƙayyata kowa ku tafi kurmi ne haka nan musulunci ke sannan shi ne ke na Allah ce innama ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi ala sanya sabtu a ranar sallar su ko hana aiki ga waɗanda suka san suka saba ma abun umarnin Allah akan ranar hakika ta idi ta sallar satin juma'a wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamah fima kanu fi ikhtalafun lalle ubangiji Allah kenan zai hukunci tsakanin bayi cikin abin da suke duk wata rigima ka zai halitta da halitta da gaskiya da ba gaskiya bane ba ka bar su gobe kiyama Allah zai hukunci ya ware mai gaskiya ya ware mai ƙarya karanta gaba ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
Allah kai bar sun gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته